na'am za mu tashi al'uslub ilmi ko? ba da haza ko? to a cikin karatunmu na balaga da izin Allah su ta'ala za mu ci gaba inda a cikin mukaddima shafi na goma sha uku mai littafi ke cewa ba da haza bayan wannan bayani wato mana bayan wannan bayani da ya mana akan abin da ya shafi anasir na ilimin balaga ya hasunu bika ce zai kyautatun maka yanzu an ta'arifa shay'an an uslubi ka san wani abu da ya danganci uslub alladhi huwa al-ma'na al-masug fi al-fadhin wanda ke shine ma'ana alladhi huwa al-ma'na al-masug wanda ke shine wani ma'ana almasugu fi alfazin wanda akan zubo shi ko kwararo shi a fi alfazin cikin waɗansu lafuza mu'allafa wanda aka haɗa su ma'ana murakkaba ala suratun bisa ga wata irin sura yanayi ta kuno aka raba linailil garb almaqsud wanda zai zanto yayi kusa ko mafi kusa ga abinda ake nema ake fata min alkalami abinda ake nema ko ake fatan a kawo a cikin magana wa af'al fi nafsi fi nufus samihi kuma zai zanto mafi tasiri a cikin zukatan masu sauraron shi wato ma'ana yana da kyau bayan ka fahimci abin da ya shafi a nasu na ilimin balaga to yanzu ka san wani abu wanda yake ya shafi uslubi style tsari na rubutu wanda marubuta kan bikan yi ta hanyar haɗa lafizan da za su kawo ma'anona waɗanda za su ba da dama ka fahimci abinda ko a fahimci abinda suke nufi kai tsaye a cikin magana wanda kuma zai ba da ma'ana a cikin zukata wa nau'ul asalibi thalatha to nau'o'in waɗannan stylistic abinnan stylistic abinnan stylistic suke ce mishi irin waɗannan nau'o'a na style ɗin guda uku ne akwai al'uslubul ilmi cikin sauƙi ko al'uslubul ilmi wani uslubi ne da ake yin rubutu na ilimi da shi kamar misali idan ka dauki littafin fikihu ahalari ishmawi qawaidi ai baka bukatar wani istiyara nan ko tashbihi ma kaɗan kake bukata kamar tajwidi misali a mai tajwidi kuma sai tafi na maka istiara ko tauhidi to wannan ana ce mishi al-uslubul ilmi al-uslubul ilmi uslubi na kawo maka wani darasi cikin larabci mai sauki wanda zai baka dama ka iya fahimta cikin sauki wa huwa ahdawul asalibi wannan shine mafi daidaitan uslubu ba mafi dacewa wa akfaru hatiyajan ilil mantiki salim kuma shine yafi sauran asalaboban bukatuwar lafiyayyen magana ko mafurta lafiyayye wanda bai bukatun isti'ara ballantanan kinaya ko makamancin wannan wal fikr mustaqim da kuma madaidaicin tunani wa ba'daha anil khayal kuma zai zanto shine mafi nisa anil khayal shi'ri zai zama mafi nisa mafi nisa ga hoton zuci samar da hoton zuci kamar yadda mawaƙi kan yi yanzu ka dubi umrul kais ai kaga shi dai ne fito daga wannan gari yana kan hanya bayan ya fito da daga garin da ya zauna tare da wacce nan masoya tasa sai ya kalli garin ya juya kalli garin kuma ya kuma yana kifa na biki min zikira habibu mai zuli ai kaga shi dai ne ko to amma sai ya suranto kaman gashi da wata ne aika da abokan tafiyansa ne su biyu to kaga wannan akwai alkhayali shi'ri anan imaginative uh, poetic imagination alkhayali shi'ri watan mawaki ne zai suranto wani ko wata ko makamancin wannan cikin waka to sai kaga ya kama ka cikin waka domin mene ya samu isantuwa zuwa ga wani ma'anar da yake son ya kama ka to a wannan uslubi na ilmi ba a bukatar wani akhiyalu shi'iri din li'annahu yakhatibul akla saboda shi yukhatabul aql a wannan uslubi ana magana ne da zuciya yanzu misali idan mai fiki yana maka rubutu a kamus salati a kamus salati ko fara'idul wudu ko makamancin wannan to yana son isar da sako ne zuwa ga zukata kwakwale kaga wannan daidai yake da mene ana yin magana ne da hankula a ciki wa yunajil fikra ko kuma yukhatibul aql yana magana ne da hankali wa yunajil fikra sannan kuma yana tattaunawa ne da tunani wa yashrahul haqa'iqal ilmiya kuma sannan yana ƙara sharhi ne kan haƙoƙa na ilmoma ko wanda suke da alaka da ilimi la takhlu min gamudin wa khafa'in wanda ba su taɓa rabuwa da ɓoyuwa vagueness wa khafa ɓoyuwa da kuma ibhamanci watan abinda za a yi maka bayanin shi dalla-dalla wanda dacin in baya maka ba to akwai rashin fayyataccen ma'ana tare da shi to a wannan usulubi ko za a zubo maka ne a rinka yin bayanai cikin sauki da usulubin da zai baka dama ka fahimta ba tare da an sami wani abin nan ɓoyon ma'ana ba ko makamancin wannan ba wa azharu mizati hadha al-uslub al-wuduh al-wuduh bayyanantuwar ma'ana karra shine wata siffa ko wata siffa ce daga cikin mabambantan al'amurra da wannan uslubi ya yi bambanci da shi daga sauran uslubu ba ɗin kama al'uslubul adabi wala budda an yabu duwa fihi asarul kowa wal jamal amma fa dole ne duk da an ce maka bai bukatan a kinaya da isti'ada da makamancin wannan wala budda an yabu duwa fihi asarul kowa amma fa dole ne a samu tasiri dole ne a samu bayyanantuwan tasiri na karfin magana wal jamal da kuma kyau a cikinsa kenan duk da haka ana bukatun kalmoma masu sauki waɗanda za su isar da ma'ana kai tsaye ba bukatan wani takallufi ballantana ce ana kokarin a samar da hoton zuci ko makamancin wannan wa quwwatuhu fi sutu'i bayanihi wa quwwatuhu da kuma karfin sa fi sutu'i bayanihi ai finti shari bayanihi wajen watsuwan bayanansa warasana da kuma kyautatawa ihkam da thabat da kyautatawa hujjojihi da kuma kyautata ko karfafa hujjojinsa wala budda an yabdu fi wa jamaluhu fi sahula ibaratihi kansa kuma na bayyanantuwa ne cikin saukin ibaransa wato wani abin da ke bani mamaki ko ko da zama sai da muke magana da wani yanzu ka dubi halari ka dubi ishmawi ka dubi risala ka dubi iziya ka dubi risala ka dubi akarbul misali haka je zuwa muktasar sai ka ga an yi shi ne cikin wani larabci mai sauki wanda a nan babu bukatan wani abin da ya shafi isti'ara ba wani abin da ya shafi samar da hoton zuci ballantana wahala ko makamacin wannan cikin sauki amma kuma cikin takaitaccen lafazi duk da haka kuma komun farfesancinka a larabci sai ka nemo da zai fassara maka su wasu lamatin zauki tare kuma da kubutuwan ɗanɗano fiktiyari kalimati wajen zaben kalmominsa kalmomi da za amfani da su cikin uslub al'ilmi shi bai bukatan waɗansu kalmomi waɗanda za su baka dama ko kuma sai ka samar da hoton zuci ta hanyar su a'a yana bukata ne kawai ka fahimci ma'anan da ake so a isar kawai wa husnul takririhi ma'ana da kuma kyan tabbatar shi ga ma'ana tabbatarwarsa ga ma'ana fil afhami a cikin zukata min aqrabi wujuhil kalam da mafi kusancin fuskokin magana fa yajibu an yu'na fihi saboda haka ya wajaba a kiyaye cikin sa bi ikhtiyaril alfadh alwadihati sariha ta hanyar zaben kalmomi da suke kunshi da bayanai bayananne karara bayyanannu karara fi ma'ana hal khayaliya min al-ishtiraki su zanto kuma ta wajen ma'anansu na hoton zuci sun kubutu daga tarayya da wata ma'anan da dole kana bukatan hoton zuci yanzu misali a wani majibu alal mukallafi tasihu imanihi sama ma'rifatu ma yusluhu bihi farda ainihi kaga anan duk ma'anan da lafazan nan suke bayyanarwa ai ba su kama da ko ba su tarayya da waɗansu ma'anona majazi ba duka hakiki ne kawai cikin sauki wa an tu'allafa hadhihi al-alfaz kuma wajibi ne a harhaɗa waɗannan lafuzan fi sahulatin cikin sauƙi wa jala'in da bayyanantuwa watan bayyanannen ma'ana ya zanto suna ɗauke da ma'ana mabayyani hatta ta kona sauban shaffan har sai sun zama wani kamar wani tufa ne sharra yanzu tufa sharra shaffan lil ma'ana haka ne ko yau kamar tufa ce wacce mutum zai sa sharra transparent yanzu duk wanda ya sa aika ga zaka iya kallon jikin shi ko kuma idan aka sanya labule shaf shafaf kaga zaka iya gani abin da ke can baya to kamar haka ne a cikin wannan uslubi na uslubul ilimi dole ne ya zanto lafuzza da zaka yi amfani da su su zama suna da ma'ana na kurkusa na sarari wanda zai yi kama da tufa sharara lil ma'anal maqsud ga ma'anan da domin fahimta ko isantuwa zuwa ga ma'anan da ake nufi wa hatta la tusbiha masalan lizununi dan kada ta zamo la tusbiha bima'ana la la tasira kun gani har sai ta kai ba za su zamo kaman ba za da domin kada su zamo masu zururar da zato yanzu ka gani fara'idu salati a ce maka za fara'idul wudu'i a ce maka saba na farko a ce maka kaza na biyu a ce maka kaza misali a zo a ce gasulul wajihi yanzu gasulul wajihi akwai wanda zai taba daukan gasul nan majazi ne nan kaga ya hakiki ne wannan cikin sauki zaka ba wani zaka iya fahimtar ma'anar da ake so a isra nan wa majalul tawjihi wa ta'wil kuma kada waɗannan lafuzan za a harhaɗa su su zama wani fage ne littaujihi na ƙoƙarin karkatar da ma'ana na hakika na lafazan na sarari zuwa ga waɗansu ma'anona wa tawili da kuma wani tawili da za a ba su yanzu kaga idan ka dauki a tabirul qur'ani wal tafati saqu bi saq makengama suka hadu da makengama hatta hatta yalijal jamalu fi samil khiyat har sai idan raƙumi zai iya shiga cikin takafan allura ko to ai kaga waɗannan ma'anona ne waɗanda in ka duba da kyau lafazza ne waɗanda suke ɗauke da ma'anuna ya hatamilu alhaƙiƙi wa ya hatamilu almajazi to nan sai ka duba ga idan ma'ana hakiki zai ɗauka sai amfani da shi amma idan ma'ana hakiki ba zai ba zai ɗauka ba dole sai majazi shikenan inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya yanzu ta ya za a yi ka gani wa yasnu tanaki anil majaz wajibi ne kuma a waya sunu tantanahi kuma yana da kyau a nisanci almajaz yin amfani da lafuzan waɗanda suke majaz wata lafuzan da za su iya ɗaukar ma'ana haƙiƙi da majazi wajibi ne a nisanci tanahi bi ma'ana taba'ud wajibi ne a nisanci majazi kun fahimci wannan ko wa mahassinatul badi da kuma lafuzza waɗanda mahassinatul badi'iya za mu zo su can gaba ko lafuzza waɗanda za su zanto suna da ƙawa ta hanyar suna da ƙaye ta hanyar lafazi kamar misali a hausa mukan misali akan ce tilmi turu kura kura turu tilmi turmi turu kura kura turu tilmi kar a samu lafuzza waɗanda mai karatu maimakon yi ƙoƙari ya focus ya ba da focus ƙoƙarin gano ma'ana a kuma sai ya koma yana kallon harufa waɗanda suna da ƙaye wajen faɗi saboda an samu kalmomi da suke da tanafur ko kuma an samu kalmomin da suna da ma'anona zahiri da kuma ma'ana ɓoye fi hadal uslubi cikin wannan uslubi ɗin ba buƙatar muhassanatul ma'anawiya za mu ji cewa muhassanatul akwai muhassanat badi'iyya nau'i biyu ne akwai muhassanatul lafziya akwai kuma muhassanatul ma'anawiya illa ma yuja'u min zalika afwan sai dai kawai abinda zai zo ba tare da an kula ba min gairi an ya masa aslan min usuli min usulihi ba tare da ya shafi wani asali daga cikin asalola na wannan ma'ana da lafazin ke nuna ruwa ba au miza ko wata alama min mizati daga cikin alamominsa amma tashbihu alladhi yuqsadu bihi taqribul haqa'iqi amma siga na uslubi na tashbihi wanda za a kawo a cikin uslubul ilmi al-uslubul ilmi wanda zai ba da dama a kusanto da haƙoƙa ilil afhami haƙoƙa na ma'ana zuwa ga fahimta wa tawdihuha da kuma ƙara fito da misalai baro-baro bi zikiri mumathiliha ta hanyar ambato abubuwan da suke kama da su kamar misali ya ce a wani ma yaji wa'alil mukallafi ta su imani sun ma'arifatu ma yuslu bihi farda ainihi sai ce mene ka aka min salati ai kaga nan tashbihi ne aka yi ko to menene yasa ya kawo ka aka min salati wal mene wa taharati kaga an kawo tashbihi nan ko to ana son ne a fito da ya fito da abin da yake nufi da mene a hakamin salati shi yasa sai ka sai kulla ko ya kawo haka ta hanyar tashbihi to a ce kenan a cikin wannan al-uslubul ilmi ana bukata ba laifi idan za ka kawo tashbihi tashbihin da zai baka dama ka dada fito da misalai a wannan warawara gwari-gwari cikin sauki fa huwa fi hadha al-uslubi hasan maqbul to shi tashbihi a wannan uslubul ilmi maqbulin karbabbe ne walasna fi hajatina ila an nulqiya alayka amsala li hadha an-nawi amma gaskiya ba mu da bukatan mu kawo maka misali na wannan nau'i wanda ke kare ka sani ka misali a cikin tauhidi ne an kawo maka matsala sai a ce ka kaulihi ta'ala kaman yanda yazo cikin bar maganar madauki sarki kaga ai an za ka maka aya ne domin a ƙara fito maka da ma'ana sannan sarari wanda ake san a isa maka da shi cikin zuciyarka fa kutubu dirasa waɗannan littattafan da kake karatu da su allati bai ne dai ka wanda suke gaba gare ka littattafan tauhidi littattafan fikihu ne littattafan tafsiri ne littattafan tahzibi ne tajri jami'uha ala hadha nahwi dukkan su masu gudanantuwa ne wato ma'ana sun gudanantu ne ko suna gudanantuwa ne akan irin wannan uslubi a bisa ga irin wannan misali min al-asalibi daga cikin uslubo ba Allah ka samu dace kenan a cikin wannan uslubi al-uslubul ilmi abinda kawai ke wajibi ga duk wanda zai rubutu da da al-uslubul ilmi shine ya takaitu wajen kawo lafuzza masu sauki wanda za su baka dama ka fahimci abinda ake nufi kai tsaye sakon da ake so a isar kai tsaye ba tare da bukatan kawo lafuzzan ko uslubin da sai ka kai zuciyanka can nesa wai ne za ka gano ma'ana ba a ba a bukata a wannan guri don haka wani ma'ana a abinnan tashbihi yake da kyau a kawo shi a wannan guri insha Allah sun tala saboda dan dan a dan wasu baki ce insha Allah zamu dakata nan sai idan Allah ya kuma gobe insha Allah ina fatan zamu fara da wurin izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk